قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال علي قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل على صدر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ولا وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mu Allah subhanahu wataala godiya da ya kama wani lokaci don ci gaba da tafsir alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna cikin suratul baqara za mu tashi faɗan Allah subhanahu wataala walan tarba an kal yahud walan nasara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى كتشا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الله كتشا ها أبدا يهودا وقوب نساك ونصارى بذا استطير داد كيبا حتى تتبع ملتهم أسي إنكاب الدين قل إن هدى الله هو الهدى كتشي مسو shiriya Allah ita ce shiriya wala in ittaba'ta ahwa'ahum da zaran ka saki kabo zan zuciyarsu ba'da allazi sha'aka min ilm bayan ilimi ya zo maka malaka min Allah min waliyin da kadan ba za ka taɓa samun wani majibinta al'amarinka ba wala nasir ko kuma wanda zai taimakon ka wannan aya tana bayani game da ɗabi'a yahudawa wannan ita ce tatatacciyar aƙida ta Yahudawa cewa ba za su taɓa yarda da kai ba duk yadda ka ga sun amince da kai sun yarda da kai to ba yarda ba ce ta tsakani da Allah Allah ke cewa ba za su taɓa yarda da kai ba sawa'an ba Yahudi ne ko ba Nasari har sai in kana tare da su cikin addini ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم yahudawa ko kuma nasara ba za su yarda su yarda da kai ba ɗari bisa ɗari idan ka gaba yahudi kana ta da shi yana soyayya da kai to wannan soyayya tana da lokaci mun fahimta idan ka gaba nasari yana soyayya da kai wannan soyayya tana da lokaci ba zai taɓa yarda da kai ba a cikin zuciyar shi kamar yadda kai musulmi ka yarda da ɗan uwanka musulmi ɗari bisa ɗari da ka gaya mai abu to abin da ke cikin zuciyarka ne ka gaya mai to ba yahudi ba haka bane ba ba nasari ba haka bane ba ga ya Allah subhanahu wataala wanda Allah ya san zuciyarsu ya san abin da ke cikin zuciyarsu ya san gaibi ya san duk abin da zai nufa duk abin da zai yunkuro ya faɗa to Allah ya san ko me za ya faɗa ba yarda da kai bane ba za yi ba amincewa ba ce irin taka kai kai ka amince da mutum ka ga arne kahini ka amince da shi ka yarda da shi ka ba shi amana ka yarda da shi ka ba da ka ba shi amanar ranka ka ba shi amanar rayuwarka ka ba shi amanar dukiya amma Allah ya nuna mana cewa duk in ka ga wannan soyayya to kayyadadda ce lokaci ke gare shi har abada Allah ce lan tarba har abada ba yahudu ba zai taba yarda da kai ba ba nasari ba zai taba yarda da kai ba har sai in kana tare da shi kana da kamanceceniya kana da wani kaso cikin addinin shi sannan ka ga yarda da kai wannan kaga ga nan muna gani a zahiri a shi aya ta riga ta faɗi wannan ba mu sani ba da ka ga mutum yana jawo ka to sau da yawa za ka gani ina a lokacin da za a cewa gaya ana yaƙi tsakanin arne da kahiri misali tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gaya nan ana zama wuri da ana ana shan inuwa ɗaya amma da an buɗe baki an ce ar to da kai za a farawa ba haka bane ba bai tunawa da cewa kai makwabcin kai a matsayinka kai makwabcin shi ne ba zai kai ba za ka cutar da shi ba in an ce ka kawo mun wani arne ka kashi a baka kuɗi ba ka kama na kusa da kai ka kashi saboda kai ka ɗauke shi ɗan uwa ji kake ya zama ɗan uwa na jini amma in shi za a ba kuɗi ya kashe ya kashe musulmi da kai za a fara ba haka bane ba to Allah ya riga ya faɗa ce har abada ba yahudi arne kahiri da kaga yana nuna ma soyayya to gabaki ne ba cikin zuciya bane ba ba zai taba yarda da kai ba Allah ya ce mun gane in kaga ka yarda da shi ya yarda da kai irin soyayya da kake da shi irin ta ce ke da kai to ka tabbata akwai wani kaso wanda kana da wani kaso irin na yahudanci ga jikinka ya gani ko kuma na nasaranci ga jikinka ya gani ya ga kana kama mishi wajen tahiyar shi mun fahimta in dai har ba ka da alaka da addinin shi to wallahi ko duk yadda yake jin yana cewa oga oga yana jin cewa ba da wani sai kai to wallahi ba a tashi ba a ce ar ba da an ce ar a kamo musulmi da kai za a fara mun fahimta wannan ɗabi'a ce ta arne kahiri wanda kake tare da shi ga yana a Najeriya ga yana ana zama da su ga ya makwabci da makwabci amma yanzu in an ce akwai yaƙi na ƙabilanci sai ga shi za ya faɗin sirrin abin da ke cikin gidanka ka kenan soyayya ba ta aminci ba ce ba amma yanzu kai in an ce a tashi yaƙi kai ba za ka yaƙa shi ba saboda kai ya zama na gida amma shi ba ka zama na gida gare shi ba to Allah ya ce ba za su taɓa soyayya da kai ba walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kace musu kul ka ce musu inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya duk wata shiriya ba shiriya bace ba in ba ta Allah bace ba wala in tawata ahwa'um kai kuma idan ka bi san zuciyarsu ka biye masu ka biye muturancin su ka saki addinin ka Allah subhanahu wataala ke cewa allazi ja'a ba'da ba'da ma ja'aka bayan ilimi ya zo maka ka sani cewa duk wani arne duk wani kabila duk wani wanda ba musulmi ba ba masoyin ka bane ka riga ka san wannan shi da Allah ke cewa bayan ilimi ya zo maka ka san da cewa ba masoyin ka bane ba sai ka bi masan zuciyarsu ka yarda da abin da suke yi Allah subhanahu wataala ke cewa ranar kiyama ba ka da wanda zai zai taimake ka kun ba wanda zai ɗauka jiminta al'amarinka Allah subhanahu wataala shine waliyi na kowane ɗan adam a doron duniya Allah shi ne waliyin kowane ɗan adam a doron duniya mu dukan muna wurin mana fatan idan muka je mu zanto bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ga tausan mu to Allah ke cewa in ka bi mu san zuciyarsu to ba ka da wanda zai taimakon ka ranar kiyama Allah nake gaya maka cewa ba mai taimakon ka ma'ana shi ya hidda Allah yadda ya hidda ka cikin wanda zai taimakon ka to barantana a ce wani ya cece ka to duk wanda ya bi ɗabi'a ta Yahudawa da Nasara ba ya cikin waɗanda Allah zai cece su ranar kiyama ba ya cikin waɗanda Allah zai taimake su ga Allah ce malaka min Allah mai waliyu ba ka da wani wanda za ka koma bayan shi kalabi wala nasir ko kuma wanda zai zo ya taimaka ya ceto ka wannan ka'ida ce Allah ya faɗi duk in ka bu addinin nasara Allah ya gaya mana ya faɗa ce qul inna hudallahi huwal huda shiriya Allah ita ce shiriya shiriyar da ba ta Allah ba ba shiriya ba ce ba ka bar wacce shiriya ka zo ka kama ta Allah idan ka kama shiriyar su ka bar ta Allah to ranar alkiyama Allah shike da aljanna shike da wuta shike da ceto shike da azabtarwa to ya ce maka ba wanda za ne ba za ya dauka jibinta al'amuranka kun ba wanda zai taimakon ka sai Allah ce الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله كتشوى الذين آتيناهم الكتاب وعند مكبا للتافي يتلونه حق تلاوته سيسكي كرن تون للتاف كرن تاوى تغسكيا حق تلاوته كرن تاوى تغسكيا kagana wurin ba karantawa kadai ba su yahudawa da nasara suna karanta littafi Allah ya faɗa baya ce wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi a nan wurin ana magana masu karanta shi masu karanta shi karantawa ta gaskiya ulaika yu'minuna bihi wa'annan sune suka yi imani da littafin wanda ke karanta littafi da gaskiya shine yin imani da littafi mun fahimta kana ka yi imani da alqur'ani ka san cewa alqur'ani daga Allah yake kana karanta shi amma ba karantawa ta gaskiya ba saboda ni alqur'ani ana karanta shi da siffofi siffa ta farko ka karanta shi kana mai fahimta abin da ke ciki ka karanta shi kana mai aiki da abin da ke ciki ka karanta shi kana tadabburi da abin da ke ciki wannan abubuwa dole sai ka karanta su da alqur'ani sai ka sai ka siffantu da su sannan ka zanto mai karanta littafi da gaskiya Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ليدبروا آياته وليتذكر به أولو الألباب littafi ne ga yanan muka sabukan muku da shi mai albarka ne amma an sabkar da shi ka rika karanta shi kana mai tadabburi kana mai hankalta da abin ke ciki idan baka wannan wa baka cikin wa'anda suka zanto ma'abuta littafi ma'abuta alqur'ani Allah subhanahu wataala zai karrama wasu bayan Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إن من إجلال الله إجلال زي شيبة المسلم yana daga cikin girmama Allah ka rika girmama wanda ke da hurhura hadisi ne ingantacce yana daga cikin ka rika girmama Allah ka san cewa ubangiji ka shi ya halice ka ka rika girmama mai hurhura dattijo wanda Allah ya bashi hurhura ka rika girmama shi haka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan yake cewa sannan kuma da mai karanta alqur'ani ka girmama dattijo wanda yake da hurora ko ma ba mahaifinka ba ne ba sannan ka girmama mai karanta alkur'ani wannan in kai haka kana daga cikin masu girmama Allah to sai ka siffanta sannan ma'abuta alkur'ani su ne masu ne masu karanta shi tare da suna aiki da shi suna lura da abin da yake faɗa sannan kuma suna me suna tadabburi da alkur'ani to kaga yanzu Allah subhanahu wataala yake ce allazina atinahum alkitaba yaslunahu haqqa tilawatihi wa'anda Allah ya ba littafi suna karantawa karantawa ta gaskiya su waye masu karantawa ta gaskiya idan ba yahudi ya karanta at-taura karantawa ta gaskiya idan banasari ya karanta injila karantawa ta gaskiya su dukan su karantawa suke ta son zuciya mun fahimta haka musulmi idan ya karanta qur'ani karantawa ta gaskiya Allah subhanahu wataala ke cewa wannan shine imani da littafin shi mun gane yanzu ka ce ka imani da alqur'ani ya za mu gane ka imani da alqur'ani ka karanta shi kana mai fahimta abin da ke ciki kana aiki da abin da ke ciki kana tadabburi kana lura da abin da ya faɗa yanzu ne kake karanta littafi da gaskiya to yanzu ne kuma kai imani da littafin mun gane to da haka bai hude ba nasari dukkan su an ci an ba su littafi dukkan suna karanta littafi wa hum yatluna alkitab duk suna karanta littafi amma karanta littafin ba na gaskiya bane shine Allah ce ya tace wanda ke karanta littafi da gaskiya to shine iman da littafin shi wanda bai da gaskiya ta ce ki karanta shi ba wa mafhum mukhalafa ashe ba wanda bai iman da littafin shi ba saboda ni su asali mun karanta baya suna ƙaryatar da abin da ke littafin su mu kuma baka isa yanzu ka karyata abin da ke cikin Qur'ani ba in ka karyata yanzu ce ka kafarta mun fahimta allazina atinahum alkitab yatluna wa qatilawatihi ulaika yu'minu bihi wanda ke karanta littafi wanda ke karanta shi da gaskiya to waɗannan sune suka yi iman da littafi wa man yakfuru bihi wanda ya kafirce mishi wa ma'ana idan ka kafirce mishi ma'ana ba kai imani da shi ba kishiyayi imani shi ne kafircewa to wanda ya kafirce mishi ha fa ulai ta hum khasirun to wa'ancan sun yi asarar rayuwar su duniya da lahira duk wanda bai yi imani ba to ya asarar rayuwar shi duniya da lahira nan duniya rayuwar duniya cikin kunci zayanta lahira kuma ashaddu abinda ya tsanani kenan saboda mun karanta hadisi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kafiri idan aka sa shi cikin kabarin shi za a tambaye za a tambayoyi guda uku dukkan su zai bude baki ya ce bai sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ya ce bai sani ba mala'ikan da ya tambaye shi zai nuna mai azabar da za a haɗuwa da ita in ya kwanta azabar sai a nuna mai cewa kuma abin da zai biyo baya ya hi tsanani to kaga yanzu ashe wanda aka ya kafirce ma littafi annab Allah subhanahu wataala ulaika humul khasirun wa an tansuna wanda suka yi asara tun cikin kabarin ka za ka gane cewa kayi asarar rayuwar da kai gaba daya shi kuma mummuni ba mun karanta hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma mummuni da an mai tambayoyi guda uku idan ya ba da ansa sai a nuna mashi azabar da da za ta haɗuwa da shi a ce an canza maka yanzu ga abin da za ka haɗuwa da shi a ce nan salihan ka kwanta abin da za a biyowa nan gaba ya fi wannan to kowane ne abin da za a yi haɗuwa da shi sai mala'ika ya ce mishi abin da za ka haɗuwa da shi nan gaba ya fi wannan mummuni abin da za a haɗuwa da shi in ya ga ni'ima ta kabari ta ni'ima ta kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa saboda ɗan adam da sauri da zanzana idan aka nuna mai sai ya firgita ya tashi sai mala'ika ce mai kwantar hankalinka ba yanzu ba abin da zai zo nan gaba ya fi wannan shi kuma kafiri shi ma abin da zai zo nan gaba ya fi ashe tun daga cikin kabarin dan adam tun daga cikin kabarin shi za a gane cewa ya asara shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wa man yakfur bi wanda ya kafirce wa littafin shi Allah ke cewa fa ulaika humul khasirun wa'annan su ne asararru da suke asara rayuwar duniya da lahira sai Allah ce ya bani isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى كتا يا بني إسرائيل يعقوب دنجم النبي يعقوب ذرية النبي يعقوب يا النبي يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نعمة دنيمكم كتنا نعمة من دنيمكم وأني فضلتكم على العالمين kuma cewa na fifita ku ga sauran al'ummomi da suka yi rayuwa. Wattaku yawman ku ji tsoron wata wani yini, wattaku yawman ku ji tsoron wani yini, la ta jizi nafsun an nafsin shai'a, wata rai ba za ta taɓa taimaka ma wata rai ba da daidai da ƙwayar zarra, wata rai ba ta iya taimaka ma wata rai, wala yi ƙubar minha adilun sannan wannan ranai ba za a ansa cin hanci ba ba za a ansa fansa ba duka ba a karɓar wannan wala tanfa'uha shafa'atu sannan kuma ba wanda za a iya zuwa ya cece ka a wannan lokacin wannan yinin ceto ba ya da amfani gare ka wala hum yunsawun kuma ba za a taimako ba ba wanda zai taimakon ka ba wanda zai ceto ka kuma ba wanda zai taimakon ka kenan Allah subhanahu wataala ya ce ku bani Isra'ila ku tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron wata wani yini wata rana da za ta zauwa wannan ranai kowane dan adam ya kamata wannan ranar ta zanto abu wa'azi gare shi duk abin da za ka yi rayuwar duniya ka rika hararo wannan yinin da za ka yi haduwa za ka za ka tsayuwa gaban Allah hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu qadam ibn adam kahuwan diddigen dan adam ba zai gushe ba gaban Allah kowane dan adam sai ya tsaya gaban Allah hatta ya su'al har sai an tambaye shi ba ɗan adam ɗin da za a haihuwa a doron duniyar nan ba ce sai ya tsaya gaban Allah annabi ke cewa laysa bainahuma turjaman ba mai iya ba mai muka fassara daga kai sai Allah kowane ɗan adam sai ya tsaya sai na tsaya gaban Allah sai ka tsaya gaban Allah sai wani ya tsaya gaban Allah ba mai makowa fassara Allah zai muka magana da kanshi kuma ka bashi ansa ba wanda ke muka fassara mun fahimta Allah subhanahu wataala duka ya san yaran kowa ba ka ce Allah bai jin yaran ka in ka daga hannu ka ce ya Allah ka bani ilimi ya Allah ka bani kuɗi ya Allah ka bani komi da Hausa ka faɗa Allah ya san komi ka ci inda zabarmanci ka faɗa Allah ya san komi ka ci inda larabci ka faɗa ko da wani yare Allah shi ya halice ka halice yaren gaba ɗaya da haka ba mai maka fassara gaban Allah mun fahimta to wannan lokacin annabi ke cewa sai kowanne adam sai an tambaye shi me za a tambaye ka na farko duk abin da ya gudana a doron duniya tsakaninka da Allah Allah sai ya tambaye ka mun fahimta sai an tambaye ka abubuwa guda uku na farko rayuwarka ya kai ta kowane ɗan adam sai an tambaye shi rayuwar shi tun daga lokacin da ka balaga Allah ya san lokacin da ka balaga ba da shekaru Allah ke aiki ba a ce sai ɗan shekara sha biyar balaga wani ɗan shekara sha biyu bai balaga ba Allah shi ya san lokacin da ka balaga tun daga wani lokacin har lokacin da Allah ya karɓi ranka Allah sai ya tambaye ka sai ya tambaye ka rayuwarka yaya kai ta kaga wannan Allah ke cewa ka ji tsoron wani ne wanda za ka tsaya gaban Allah a tambaye ka kowane ɗan adam sai an tambaye shi kaga wannan da ni Isra'ila ake gaya masu kangararru mun fahimta waɗanda ga annabi nan tare da su yana musu magana yana musu wa'azi sun kiya baranta na mu da mu taɓa ganin annabi ba mun fahimta kun mun yi imani da annabi mun yarda da abin da ya faɗa shekara dubu ɗaya da wani abu annabi ya wuce ba mu taɓa ganin shi ba ko hoton shi mu taɓa gani ba amma mun yarda da abin da ya faɗa littafin nan shekara fiye da dubu ɗaya aka saukar da shi ana ta fotokofi ana ajiyewa har ya kawo gare mu kuma da mun yi imani da shi ba wanda ƙaramin yaro ma da ya isa ya ya ɗauki ƙur'ani ya yaga shi ba in dai ya san ko me alƙace cin alƙur'ani to kaga ina ga mu wancan khidabun magana ta ake ma waɗanda akwai annabi tare da su yana musu wa'azi Allah ne ya aiko shi mu kuma ga mu babu annabi tare da mu amma mun imani da shi yau annabi ya ce kame kaza kuma ba za mu ba abun ko da yana burge ka ko kana jin daɗin shi abu ga yanan ka ɗaga kofin ruwa za ka sha a ce azumi kake dole kai haƙuri ka aji ba wai kana tsoron wanda ke gaban ka bane ka aji a kana tsoron Allah ne kawai to kaga wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiya al'umma ita ce mafifici al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai aiko mala'iku su zo a doran duniya ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun fil layli wa fil nahar mala'iku suna zawwa suna koma suna zawwa suna komawa idan suka zo waɗanda suka koma Allah zai tarbe sai ce ni ku me kuka yi me kuka baro bayina me kuka iske bayina su ce mun baro bayi suna kaza suna kaza suna kaza wayannan suka ta su ma annabi Allah subhanahu ta'ala ya musu irin wannan tambaye ya yi su kamun su zo ya yi sanin me muke aikatawa amma saboda kowa ya cika aikin shi Allah zai tambaya me kayo me ka tambaya me ka iske bayi na suna yi da asuba wasu ke zawa da al'asar wasu ke tahiya wasu su idan wasu suka tai za su ce mun iske su mun iske suna sallah kuma mun baro su suna sallah mun fahimta idan wasu suka wa'annan suka koma su ma irin tambayar da za a musu kenan to kaga Allah subhanahu wataala ya hi mala'iku sanin cewa ga abin da muke amma saboda kowa ya cika umarnin da aka fashi mun fahimta wani hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi ko mala'iku su zo su suke wurare ga sana ana zaune ana kar ana ambatan Allah idan suka koma Allah subhanahu wataala zai tambaye su me suka iske bayi su ce mun iske suna ambatan Allah sai Allah ya tambaye su me sun san ni har suke ambato na mala'iku ake ma wannan tambaye idan aka tambaye Allah ya tambaye su sun san ni har suke ambato na Allah mala'iku za su bada ansa su ce ya Allah sun san ka sai Allah ce sun taba gani na Allah ce ba su taba gani ba sai Allah ya ce to ina inda sun gani kaga dole tambayoyin Allah na tambayan mala'iku don su cika al'amari don a ƙara tabbatar da wanda ke da imani na gaskiya cikin wani za ka ganin cewa imanin shi irin imanin munafukai ne irin wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani wa minan nas ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin akwai wanda suke cewa sun imani da Allah amma muna kaucin zukatansu ba mu ne bin na kwarai Allah ya riga ya san su nan yana son ya tabbatar da bayi na kwarai ne yake tambayar mala'iku ya kuka iske su biyu sun taɓa gani na ya kaza ya kaza idan a ƙara tabbatar da cewa wa'in bayan Allah wa'inda suka yi imani da Allah ba su ma gan shi ba allazi na yi imanu bil gaibi sun yi imani da gaibi su taɓa ganin shi ba amma kuma ga sun yarda shi sun ba da wuyan sun miƙa wuyan shi wani in an ce wannan gidan duk wanda ya shige shi akwai wuta da ya tsoma ƙawar shi ciki zai shiga aljanna da gudun sai mun tsoma ko ba haka bane ba to wannan Allah subhanahu wataala yana yana nuna mana bambancin masu imani na gaskiya da wanda ba su da imani na gaskiya wanda ke imani wanda ke da imani na ƙarya shi yasa Allah subhanahu wataala wanda ya tabbatar da ya imani na gaskiya to Allah subhanahu wataala ya rubuta mishi tsira wanda kuma ya kangari Allah ke cewa babu ceto babu neman fansa a wannan ranar babu taimako Allah ka tsare sai Allah ya ce وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa izibtala Ibrahima lalle mun jarabci annabi Ibrahima rabbuhu ubangiji shi ya jarabci annabi Ibrahim bi kalmatin da wasu kalmomi fa tafhamahunna kuma Allah ya bashi iko ya cika su Allah ya jarabci annabi Ibrahim ya gwada shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bashi iko kuma ya ci jarabawa ya cika wannan kalmomi da aka tambaye shi wannan kalmomi malamai sun sabani game da wani irin kalmomi ne wasu malaman suka ce kalmomi ne guda goma Allah ya jarabci annabi Ibrahim da kulawa da wasu abubuwa guda goma a cikin jikin annabi Ibrahim ya kula da su kuma ya ci jarabawa su ne gangar jiki abubuwa guda goma da ake tsabtacewa biyar da kai suke biyar da jiki suke kowane ɗan adam wajibi ne gare shi mustahabbi ne gare shi ya tsabtace abubuwa wurare guda goma ga jikin shi annabi ibrahim sun aka umarce shi ya kiyaye su kuma fa'atan mahunna kuma ya cika su ya tsarkake su su ne malamai ke zanarwa wuraren tsafta guda biyar da masu fiƙi ke zanarwa su ne hadisi ya tabbata a nan salasalar kacce alkhasalu hamsin abubuwan da ake tsarkakewa ga gangar jiki guda biyar ne kamar yadda hadisi ya tabbata wasu kuma suka ce ashara guda goma ne mun fahimta shine da kurkure baki da shaƙa ruwa da da menene da ake gashin baki da asawaki da su nan dai guda goma wannan na kai ne mun fahimta wajibi ne ga kowane ɗan adam ka ake gashin baki ka bar gemi wannan wajibi ne hadisi ya tabbata mun fahimta ka kurkure baki ka goge bakinka in za ka arwalla ka kurkure baki ka shaƙa ruwa ka hace mun fahimta wannan guda biyar kenan guda na biyar na gajiki su ne gashi hammata da kuma doɗin da ke dauɗa ke tsayawa ga jikin mutum mun fahimta kenan idan ka yi wanka ka sa turare a wannan wurin mun fahimta guda goma kenan wasu malaman suka faɗa daga cikin su akwai ibnu kasir ya kai kan wannan cewa wannan wurare guda goma su ne Allah ya umarci annabi Ibrahim ya kiyaye su mun fahimta fatan ma wannan sai ya kiyaye wasu kuma suka ce a'a abubuwa guda goma suna nan zane suke cikin alqur'ani Allah ya zano su goma cikin suratu tauba goma cikin suratu ahzab goma cikin suratul sa'ala sa'il التائبون تكن توبة التائبون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وحافظون لحدود الله غدا goma kenan sai cikin ahzab inda Allah subhanahu wataala ke ta innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minat har zuwa ƙarshe sai cikin wannan sa'al sa'il allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum wallazina hum har zuwa guda goma wasu ka ce wa'annan su ne aka umarci annabi ibrahim siffa ce daga siffofin mummunai duk wanda ya kiyaye su mummuni ne kamar yadda cikin harkon suratul mu'minun ya zano su qad aflaha almu'minun allazina hum fi salati mukhashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati har zuwa ƙarshe su ma guda goma kenan goma goma abubuwa guda goma ne aka umarci annabi ibrahim ya kiyaye kuma ya kiyaye fa atamma hunna ya kiyaye su mun fahimta wasu malaman suka ce a'a ba su bane ba abubuwa guda goma ne ga abubuwa ne kalmomi ne ga sunan cikin aya ba su ma kai goma ba inda Allah ke cewa wa zittala ibrahim rabbu bi kalmati fa atammahunna menene kalmomi ce qala inni ja'iluka lin-nas imama annabi ibrahim Allah ke ce mishi zan jarabce an jarabce annabi ibrahim ya cika su kalmomi shine na farko inni ja'iluka lin-nas imama zan sanya ka ka zanto kai ne shugaban al'umma gaba ɗaya. Mun fahimta? Inda Allah subhanahu wa ta'ala ka cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun min al Kaga Annabi Ibrahim ya zanto ne shugaba. Inni sha'iluka lin-nas imaman. Zan sa ka ka zanto ne shugaba. Sai ya tambayi Allah, ya Allah, qala wa min zurriyati har cikin zuriyata ni ne zan zanto shugaba saboda annabi ibrahim ya san zuriyar shi ga halin da suke ciki sun kasance suna bautar gumaka har zuriyata masu bautar gumaka qala la yanalu ahadu zalimin Allah subhanahu wa ta'ala bar an sace ni ba ni sanya shugaba ya shugabanci azzalimai qala la yazalu la yanalu ahadu zalimin kenan nan wa'annan kalmomi wasu malamai suka ce wannan kalmomin su ne aka tambaya annabi ibrahim an tambaya ibrahim za a sanya ka karanto shugaba sai ce hada zuriya ka saboda annabi ibrahim babu annabin da ya sha wahala cikin annabta shi kama annabi ibrahim yadda shi ya sha wahala wasu malaman na cewa kuma ba wanda ya sha wahala kamar annabi musa dukkan su za maganin cewa sun sha wahala annabi musa ya yi rayuwa gidan fir'auna gidan da aka rene shi kuma nan aka aiko shi ya fara wa'azi kaga wuri ne mai haɗari mai wahala shi ma na ibrahim haka an aiko shi ya yi ma mutane wa'azi amma kuma sai ga gidansu an aikata abin da ake nema a hana kaga nan ma abu ne mai wahala to da haka shi yasa annabi ibrahim yana daga cikin wanda suka sha wahala cikin da'awarsu a lokacin shi shi bai tagoma kati ake yi sauran annabawan akwai abubuwan da suke yi shi bautar gumaka ce abin da ya tsanani suna bauta abin uwayensu suna bautar gumaka yanzu ka zo ka ce wannan bauta a barka Allah ya ce kar a ƙare to wanda ya fara mai gardama shine mahaifin shi wanda ya fara mai gardama shine mahaifin shi inda suka fara da zamu cikas kenan mun fahimta to shi ma annabi Musa ya samu irin wannan cikas din gidan fir'auna aka rene shi na aka shayar da shi na ya girma amma da aka aiko shi da annabta kuma da shi aka fara gidan fir'auna aka fara nan ma ka ku musamman inda abu yake shi ya ne shi sannan kuma shi ke mulkin ƙasar gaba ɗaya kaga inda abun zahiri tsanani kenan ka zo ka tunkari mai mulki ka ce wannan mulkin da kake yi ko ka bar abin da kake yi ko kuma mulkin zai zai gushi kaga ba ƙaramin haɗari bane ba to shi sa annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala yake cewa annabi ibrahim mun jarabce shi mun aza shi bisa wata jarabawa amma ya samu ya ci wannan jarabawa fa atamma hunna sai sai cika wannan jaraba qala inni ja'aluka lin-nas mama Allah ke cewa zan saka ka zanto shugaba na al'umma gaba daya وقال ومن ذريتي يتي هذا ذرية قال لا ينال أحد الظالمين سأل الله تشين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idh ja'alna al-baita ka tuna ya annaban Allah ka gaya mu al'ummarka yadda muka sanya baita shine ba- gidan ɗakin Kaaba masabatan linnasi ya zanto wuri ne wanda mutane za su rika samun lada wa amnan ya zanto amintacce واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى كوريكي وين مقام ابراهيم اذن تورن سلاني واهدنا الى ابراهيم كم مع ابراهيم وصية واسماعيل الاسماعيل في مق... منين an ɗahira baiti li ɗaifi su tsarkake ɗakin ubangiji Allah ke ce ku tsarkake ɗaki na li ɗaifina saboda masu zuwa suna yin ziyara wal akifina da masu yi zuwa suna yin itikafi wal ruka sujud da masu yin zuwa suna yin sallah suna surku'i suna sujada to wannan aya malamai sun mata fassara guda biyu wasu malaman suka ce Allah yana kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'ummar shi wa yadji annal baita masabatan linnasi ka gaya ma al'ummaka su tuna lokacin da Allah ya sa ɗakin Allah ya zanto wurin samun lada masabatan wurin samun lada wasu malaman suka mashi fassara daban suka ce masabatan wurin je ka dawo ɗin mutane a zukata mun fahimta ɗakin Allah Allah ya sa shi cikin zuciyar mutane ya zanto abin soyuwa ga mutane shine masaba abin da za ka cin kana kwaɗayin shi kowane lokaci shine masaba abin da duk inda mutum yake yana kwaɗayin ya ga ya je wannan wuri kuma duk inda mutum yake ba ya ƙoshi da wannan wuri kuma duk inda mutum yake ba ya cewa wannan wurin bai mai ko arni kahiri yanzu a tarihi wurin ka'aba ne kaɗai duk inda ake kai farmaki mutum ɗayan nan dai tun lokacin tun kafin a halarci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ɗayan nan dai da ya so ya rusa ka'aba ba a taɓa samun tarihin wanda ya zo gabu ya samu ka'aba ya rusa ta ba mun fahimta saboda me Allah subhanahu wataala ya sa mata soyuwa cikin zukatan mutane har yanzu a tarihi ba a taɓa samun wanda ya zo ba ya kawo ga ka'aba ga jikinta ya ce bari ya rusa ta bai isa ba mun fahimta Allah ya riga ya sa ta cikin zukatan mutane hadisi ya tabbata a doron duniyan nan gaba ɗaya idan ƙarshen tashi alkiyama ya zo masih da sha zai shiga kowane lungu a doron ƙasar duniyan nan banda makka da madina ko ina sai ya shiga ba inda ba za a shiga ba in ba makka ba da madina saboda me Allah ya riga ya ce ya roƙi annabi ibrahim ya roƙi ma makka ta zanto amina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi madina ta zanto amina duk wani fajir mutum ba ya shiga makka ba ya shiga madina mun fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka sanya wannan garin ya zanto amintacce kamar yadda annabi ibrahim ya roƙa ma makka ta zanto amintacciya da haka makka ba ta shiguwa duk kowane fajiri baya ta shiguwa gare shi ce da wurin ka'aba haka madina duk kowane fajiri duk fajirtin ka baka iya zuwa madina ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya tsame su ya cima su zanto amintattun garuruwa guda biyu ba wanda ya isa ya shigar da niyyar yayi fajirci shine Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yaj'alna al-bayta masabatan lin-nasi Allah ya sa wannan gari ya zanto abin soyuwa abin kwaɗayi kaga mutum duk shekara in ka ce mai kullum in ma ka yi sallah asuba ta wurin shi mutum in an bi zuwa son zuce shi yana so in an ce duk sallah asuba ka je can kayo yana so malam duk ba wannan bane ba falala da Allah ya samu wannan wurin irin ladar da za ka samu in ka yi sallah wurin Ka'aba da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salatun fi masjidi hadha sallah a wannan masallacin nawa shine masallacin Madina khairu wa afdal ta fa alkhairi kuma ta yi falala fiye da sallah ɗari dubu ɗari a inda ba nan ba mun fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai masallacin Ka'aba masallacin Ka'aba afwan masallacin Ka'aba shine dubu ɗari masallacin Madina sallah dubu ɗaya masallacin Qudus sallah dubu ɗari eh, sallah ɗari biyar idan ka balaguro ka je masallacin Qudus Baitul Maqdis kai sallah ɗaya kawai raka ɗaya kawai za ka samu ladan sallar inda ba nan ba so ɗari biyar haka in kai sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga an sa shi masabatan linnas din kenan an sa shi wurin neman samun lada Allah ya sa masallacin Ka'aba ya zanto wurin samun lada sallah dubu ɗari kai sallah na amradi raka guda biyu ka je masallacin Ka'aba kai raka guda biyu sai ka yi sallah dubu ɗari nan wurin sannan sai daidai da sallah ɗaya can wani hadisi ne ingantacce kaga sa alaji sun kwashe lada kenan sallah ɗaya kawai nan sai ka sallah dubu ɗari sannan wanda ya je raka guda biyu can kawai sannan ka kamo shi shi na Allah ke nuni cewa waj'alna waj'alna waj'alna al-bayta masabatan lin-nas masabatan lin-nas wa amna Allah ya sa garin da aminci sannan kuma Allah ya sa wurin wurin neman lada mun fahimta wattakhizu maqam wattakhizu ku kan ku rike maqam ibrahim musalla maqam ibrahim shine wuri ne inda wani dutse ne inda annabi ibrahim lokacin da yake ginin ka'aba da shi da dan uwan shi isma'il suke taka wannan dutsen dan suna yin gini sai rika taka suna gini mun fahimta hadisi ya tabbata hadisi anas yace a zamanin anas yake cewa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin wannan wurin tun zamanin annabi ibrahim annabi da ya je wannan wurin inda annabi Ibrahim ya taka ga sawun yatsanyin ƙahon annabi Ibrahim nan annabi ya gani kaga tun lokacin annabi Ibrahim shekara nawa ke tsakanin shi da shekara annabi sallallahu alaihi wasallam amma wurin yana nan mun fahimta na kenan Allah subhanahu wataala ke cewa wannan wuri inda wannan dutse da annabi Ibrahim ya rika taka shi da Ismail suna wannan gini Allah ke cewa ku rike shi ku rika yin sallah a wurin mun fahimta wannan hadisi wannan aya ta yi daidai da muwafaka ta ɗan Umar ɗan Khattab. Umar ɗan Khattab yake cewa wafaka ni rabbi Ubangiji na ya mini muwafaka ya sabkar da aya da maganganu guda uku da nayi. Umar ɗan Khattab kwatsam za ya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara. Sai annabi bai ɗauki shawarar Umar ba sai aya ta sabka kai tsaye sai Allah ya muwafaka ya daidai ya karɓa wannan magana da Umar ya yi. Ce sa annabi ke cewa inda za a sanya annabi bayana to da Umar zai zanto wannan annabi. saboda gaya sai ya magana ya bada shawara amma kai tsaye Allah ya saukar da aya ta gaskanta wannan magana wata rana kwatsam annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce mashi wannan wuri na wurin maqam Ibrahim wannan da ai an rika sallah gare shi saboda wuri ne mai matsayi mai kima wanda aka gina tauhidi a wannan wurin kai tsaye Allah subhanahu wataala saukar da wannan aya muwafaqa ta biyu Umar dan Khattab wata rana ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya annaban Allah gidanka kamata a sa kofa da kamata kowa ya rika shiga gidanka ba ga iyalinka kowa ya ta shiga kamata ka sa doka sai wani da wani za ya shiga shi ba sai an bashi izini annabi sallallahu alaihi wasallam da Umar ya bashi wannan shawara kai tsaye Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy ghayra la tadkhulu buyutan nabiy hatta yasta'zana lakum al-qan ghayr nadirina ina ولكن إذا دعيتم هل ذو قرشان آية الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب كيف الله سبحانه وتعالى يا النبي يا يا يا كل الأمة كفوا قارش أجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ne ya kawo shawara amma Allah ya saukar da ayaci ko al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai in an kira ku ne wurin walima an za ku ci abinci da kun ci abinci kuma kowa ya fito in za ku tambaye mata annabi sallallahu alaihi wasallam to ku sa katanga sannan ku tambaye su to kaga wannan kadan daga cikin muwafaqat Umar kenan wa aidna ila Ibrahim wa Isma'il mun ma Ibrahim da Isma'il muwafaqa wa mun mushi wasiya muka ce masu an tahira baitiya ku je ku gyara ɗakin Allah ku tsaftace shi saboda ne litta'ifina saboda masu zuwa su rika ziyara wala akifina da masu zuwa su yi itikafi cikin masallacin Ka'aba warruka sujud da masu zuwa su yi sallah wa'annan ku je ku tsarkake ɗakin Ka'aba don wa'annan masu zuwa suna wannan ziyara mun fahimta to kaga wannan Allah ya umarni ya ce Isma'il da shi da Ibrahim baban shi su dage su gyara ɗakin Ka'aba su mai kwalliya su gina shi yadda yake dan mutane su rika zuwa suna sallah sai Allah ce وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم ألقاه إلى عذاب النار وبئس المصير Allah ke cewa in qala Ibrahim ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim ya ce Rabbi ya ubangiji na ij'al hadha baladan aminan ka sanya wannan garin ya zanto gari ne amintacce warzuqa ala min samarati ya Allah ka arzuta 'yan garin nan da kayan marmari abinci kayan marmari man amana minhum amma wanda ya imani cikin su kawai annabi ibrahim ya roki Allah Allah ya sa garin makka ya zanto amintaccen gari sannan ne ya arinta yan garin da kayan abinci kayan marmari amma annabi ibrahim ya ce man amana minhum kawai wanda ya imani kadai kenan man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama annabi ibrahim ya kebe wa'annan kadai su za a arzuta banda wanda ya kafirta Allah ke cewa qala wa man kafara amma wanda ya kafirta din fa ummasihu qalilan zan mu dandana mashi abinci shi ma zan bashi har wanda ya kafirta din shi ma zan bashi summa tarruhu ila azabin nar sannan mu mushi tanadi ya je ya je ya dandana azabin wuta wa bi'sal masir tirda irin wannan makoma kenan addu'a ce annabi Ibrahim yayi ma Makka Allah ka sa wannan gari ya zanto amintaccen gari sannan kuma ya zanto amintacce wanda sharri ba zai taɓa wannan garin ba kuma Allah ka arzuta su da kayan abinci ka arzuta su da kayan marmari amma wanda ya imani da Allah kadai Allah ce har wanda ma bai imani ba za mu ɗanɗana musu za mu ba su ba sai wanda ya imani ba ke samun kuɗi a doron duniya har kahiri ma zai samu amma ya sani shi tanadi ne ake mishi na azabar wuta Allah ke cewa fa ummatihu qalilan summa qaru ila azabin nar za mu dandana mashi abinci ya dandana ya shi amma za mu dandana mashi azabar wuta mun gane wa misal masir tun da irin wannan makoma to wannan aya ita ce annabi ibrahim yayi addu'a ma makka yayi ma addu'a ya ma makka addu'a ta zanto amintaccen gari kamar da Allah ke cewa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga makka ya zanto amintacce mun fahimta so tun a jahiliyya bayan annabi ibrahim ya addu'an nan ko a jahiliya idan kuna kiyayya da mutum da ya rungorin ka'aba ya tsiri shi kenan idan aka ce wannan bawan allah shi ya kashe mahaifinka kana neman shi kai ma ka kashe shi to in kuka ga wurin ka'aba shi kenan baka iya mai komi ma'ana ba wai ya fi karinka bane ba a saboda aminci kawai har kafin ya san aminci har kafin ya san aminci ba za iya bugun wanda wannan wurin amintacci bane ba to musulunci da ya zo sai ƙara bayyana da wannan amincin Allah ke cewa man da kal ukana amina duk wanda ya shiga wannan wuri ya zanto amintacce idan ka yi sata a biyo ka da gudu ana ɓarawo ɓarawo da ka zo wurin ka'aba ka tsira sai dai in ka aika can mutarbe ka amma dai wurin ka'aba ka tsira wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga wannan wurin to ya zama amintacce ba ya buguwa mun fahimta wannan aminci ya shahi cewa wurin warauta ba za ka kama duk dabbar da ke wannan wurin ba haramun wani aminci ya shafi duk wani wanda ke ta'addanci ke sare-sare ke suka mutane da ka zo wani wurin haramun ne soke ka ko da ya zo ka ya ma ta'addanci haramun ne ba a datse iccen da ke wannan wurin ba a kama tsuntsun da ke wannan wurin ba a tsintuwa ka ga wani yaya da kuɗi ka ɗauka duk wani haramun ne ko ka ɗauka ka ci haramun kaga wannan amincin kenan hudud din da aka zage wani aka ce aka zage a ce wannan haram ne to in kai zunubi yadda in kai lada daya in kai sallah lada daya kwatan kwacin dubu ɗari a inda ba nan ba to haka zunubi in ka aikata su ne linka ma mutum ake shi yasa idan lokacin yaƙi ko lokacin da mutum zai yin ta'addanci ba ya yarda ya shiga wurin haram saboda ya san zunubi linka mai ake linkin ba linkin barantana ta zo wurin wurin kaba kana zagi ko ka zo wurin kaba kamarin mutum kayi zahi to duk wannan abin da kai na zunubi linka muka shi ake fiye da abin da baka tunani mun fahimta aka yadda ka san cewa an kai abu na lada ana linka maka fiye da inda ba nan ba aka zunubi kuma linkawa shi ake linka shi ake saboda amintaccen wuri ne akwai lada kuma akwai linkin din zunubi linka maka ake fiye da yadda baka tunani Allah ka tsare mu na za mu tsaya insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu rike da addu'a na mahatsa da masallacin madina harami guda biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi addu'a wannan garin ya zanto amintacce kuma ya zanto ya zanto tsarkakakke kiyaye sai haka ka'aba annabi ibrahim ya mata addu'a annabi ya yi mata addu'a shi ma wannan hukuncin na haram na haramci ya shahe shi mun fahimta amma haramcin cewa ba a yanke itace ba a kaza ba wannan na ka'aba ne mun fahimta na'am amma haramcin in ka in ka aikin zunubi za ka samu lada in ka aikin zunubi kuma za a lanka maka har na madina shi ma kudin sunan sa harami mun fahimta na'am sai da shi gatul maqdis ba a mashi addu'a ba ba a samu annabin da yana addu'a ce Allah ya kiyaye ko Allah ya tsare shi ko ya zanto amintaccen wuri saboda ba amintaccen wuri bane da yayin Yahudawa sun kwace shi mun fahimta amma Yahudawa ne ba su yi ba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasa musamman yan shi'a suka kasa amma ga baitul maqdis ga ta nan ga nan ga hannun yahudawa Allah ka kwato shi daga hannun yahudawa na'am abin da muka faɗa da Allah ka ba mu lada shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu ikon akan komai eh wannan ke nuna cewa mun tsaya da karatu insha Allah sai bayan sallah sai sati na biyun bayan sallah mun fahimta saboda rana ta ai da cikin hidimar sallah ake sai sati na biyu bayan sallah insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik